إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaramin jamhuriyar Nijar yau muna laraba tara ga wata na zulqa'ada hijira shekara uku, wanda ya dace da takwas ga watan shida biyu. yau sha Allah za mu darasi na tara cikin littafin motsa ta imam malik rahimahullah darasi na tara, kuma ce gome ya tara da tara za mu tashi siyamu yomi arafa nanu na hadisi na mai ba ƙada malik ƙaranta a na gani bayanin ne ba hadisi ba ne ba magana malik ce zai kawo ko qala malikun fi rajulun jahila fa bada bi sa'iku baina safa wal marwa qala bi bidku nan muka tsaya ko to kenan cikon bayani ne na hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala min as-safa wal marwa masha حتى إذا صبت قدماه ببدن الوادي سعى حتى يخرج منه ƙarshen wannan ruwaya ta jabir bin abdullah inda yake ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sabo daga safakko marwa iya tahiya kamar yadda ta yi da kullum shi ta sa'a a mashaci iya tahiya ko daga safai gangaro ko daga marwa tahiya yake haka hatta idan sabbata ƙadamahu fi baɗin waje sai lokacin da ƙawon suka shiga cikin wannan kwari daga nan sa'a ya gudu gudu hatta ya kuru jiminu hayauta daga wannan kwari sun ka bayani wannan kwari a dani lokacin wurin iya ba a mai wani aiki ba kwari ne gangare ne daga wannan tudun zuwa wannan tudun yanzu kuwa ya dai kwarin alama ake sawa ta tsanwar wuta daga wurin kwarin na da an ɗauki metar nau ne tsawon shi ya sama alama ko kana sama ko kana ƙasar da abin hawa hawa ne wurin su a yi tafa da marwa kenan inda kake za a samu alama an ka zo daidai wurin tsanwa an ka tsanwar wuta kenan ka zo wurin gudu-gudu an ka wuce ta kuma ya ka tsaya a zuwa haka a zauwa haka wannan shine maganar to ƙarshen wannan hadisi ne sai ya ce ƙala malikun fi rajulun fa bada bi sa'i bayan safa da marwa qabla an tubil bayt an wa malika ya magana ko hukuncin mutumin da ya fara sa'ayi tsakanin safa da marwa abala an yi kufi bilbet kayan tawafi kudin da ya zo ya je fara sa'ayi bai yi tawafi ba ya fara sa'ayi tsakanin safa da marwa ƙal malaka ce da ya rije falle tuf bilbet sun mali ya sa abin safa da marwa ya ce abinda za a yi zai komo ya yi tawafi tukon bayan tawafi da ya sa a yi tsakanin safa da marwa dole da tartiba ke yayin tawafi ya kasa safa da marwa yace wa in jahila zalika hatta yakhruju min makkah wa yastab'id an wa bai san ba da haka yaje sa'ayi tukun yazo ya tawafin shi kama hanya har yayi nisa da makka to fa innahu yarji'u ila makkah fa yatufu bil bayt wa yas'a bayna as-safa wal marwa yace ko da yayi nisa dole ya komo dan bi tuka aikin shi ba zai komo maka ya yi tawafi sabu tukun ya sa a yi tsakanin safa da marwa wa'in kana a sabon nisa an har a wannan ɗan lokaci ya yi je wajen iyalan shi sai ya tuna wa gaya mai ga yadda yi ba to ko da ya je wajen iyalanci raja'a zai dawo fatafa bilbait wasa'a bayan safa wal marwa zai dawo ya yi tawafin dai ya yi sa'ayin tsakanin safa da marwa hatta yutimma ma baqiya alayhi min tilka al-umra ya cika abin da yake kan shi na aikin wannan umara summa alayhi umratun ukhra wal hajj zai sake wata umara nan imam arziki ce tun da ya fara ƙa'ida ta fatim hajjar ƙulƙulun musulullah cika aikin dole ya ga cika ta ya zo ya cika ta amma ba ta yi ba sai ya sake wata umara kan baccin wannan kuma ya ba da hadaya sai ya sake wata umara kan baccin wancan kuma zai hadaya da zai wancan kuskure ne haka imam malik rahimahullah ya hudu kan wannan mas'ala ta barin fara sa'ayi ka hin tawafi da bi ba kuma ko da ka nisa dole ka dawo in a tsakanin dawo ta ka kai an yi ka tarin kaji wajen iyalanka da su zuwa wajen iyalai na ɓata aikin haji ke shi ta cike nan za ka dawo duk da hajjin ta ɓaci sai ka cika wannan umara wadda take ta ɓacin kuma daga baya ka zo ka sake wata umara daban ka mutum da Allah wannan shine abinda imam malik ya bayani kan wannan masala sai siyamu yomi arafa maganar azumi na ranar arafa me matsayin wannan azumi a wanda ana magana wanda yake aikin haji ai daman azumi ba wani saɓani kowa san da shi da fadalar shi ta kafara shekara biyu shekara da ta wuce da shekara mai zuwa azumin ranar arafa na ashura da yake kafara ta shekara guda shi na arafa kafara shekara biyu ce to ba magana ba ce ba zai kawo magana ba don magana azumin bane ba a masa'alar wanda yake ginin arfa ga azumi mai falala kuma kai kana hidin arfa shi ne zai wani magana kamar masa'ala حدثني يحيى عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفه في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو سعيد وقال بعضهم ليس بسعيد فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشل أبن لك وانا رواية عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس أم الفضل بنت حكيم أول عبد الله ولا عبد الله بن عباس لي. take ba da labari anna nasan tamaro inda yau ma'arufa tana yi da marfa a wurinta sai aka samu jayayya gardama tsakanin alhazai masu aiki gidan marfa jayayya ta mecece ta fisiyar musulman azumin musulman ke manzan ala sai na azumi ko bai akan azumin musulman salasar a yi da marfa فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم وسكا ce ya azumi su suka bai azumi suka aka samu gadama iyaye ko bai ne ta ce haji ta farko wanda bai haji ba ita ce ko ta karshe ne kenan ana ga an san fadar azumi arfa to annabi yana azumi ko bai azumi ina abu da ku duna ku kenan tattauna wuce to sai hikima ta mata masu hankali yanzu ya za a gano ya azumi an kasa zuwa a tambaye shi iyaye ko bai sai ta yi wata hikima sai وارسلت اليه بقدح دبن هي تايكا مي دم zamu ce makayi ya ka ɗan madara ya ta aika a kai mishi a kun gani yanzu tun daman kowa yana ganin a sama yake da a saman dabba yake sama abin dabba shi yake kenan a mai tsami wannan ɗan ɗan kwano na madara a gani kurin ta aika mishi ɗan kwano na madara ko waƙifin alaƙa iri iya tsaye kenan a kan raƙumin shi kenan iya tsaye shi kuma iya sama kenan a saman shi ya ga fashe ya sha fashe ne ba ya sha magana ba ta kare ba kaga ba magana magana ma kare a rabar gima kaga cikin shi mata mata ce kaga mata ba su mota ana ta yayi ana ta gima kare ta don ga ga zan san ji gurin shi ne suke magana cewa wasu rayoyi wanda suka aibanta mata kwarai ta shawarun khalifin wa khalifu wannan mana kuma shawara amma ka amma fakru shawaran ba ta da yawa ta kawo a da sai mawdu'i cikin da da ana albani ya karo da dama masu aibanta mata ko hankalin mata gaba daya alhali ba su da ingancin ruwayoyi magana da ake yi ai ta maganar mata bangana da aka ce namiji ya yi ta hankali wannan akwai abu da tsawon da sai namiji da mu yayi mata to amma wannan ana maganar jinsi maganar jinsi daban da maganar ayyukin kaza daban yi maganar jinsi jinsin maza ya yi jinsin mata hankali akan samu ta ce ta yi wani namiji hankali ta kone ɓangare kuma ta ce na kwasa kusa ganin maganin kamar kun baiwa wata kenan ganin da aka gaji a ba na maganin jinsin maza maza jinsin su yi hankali a kan yanzu mata amma ba don ba ka samu mace mai hankali a cikin maza wanda za ta yi namiji tabbas ya tabbata kuma gani wancan magana ma'anarta daban wancan ana magana jinsin maza ya fi jinsin mata hankali da ya kawo cewa mace kusa mata hankali kun duka mace ka samu mata mace ta yi wata masan hankali kuma ta ce magana kenan ka ga nan mace ce san tara abu kamar ta ba sauta haka hankali ba babban abu da yau kanin duniya ba ta mance shi ba masala ta hudaybiya lokacin da aka kare sulhu hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam an san dai abin da ya wakala a Hudaybiya abin da aka dai na abin da manzon sallallahu alaihi bayani wasu abai abin da musu dadi ba an zo warware harami da aka dauko daga Makka daga Madina harami na Umra da aka zo shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya su ya kare an hana su shiga Makka dole su gudda harami koma gida a Hebadi wani abin ya musu yi wani mutum ya sa harami da ake umara ya warware bayan sallallahu alaihi wasallama ya ce a makka a madina ya yi mulki an gwada mai za su shigo makka suna wasu na aski wasu na tsaye za a shigo a yi tawafi a koma yanzu kun mu zo bakin makka ga mu ga makka gab da harbi mu koma babu baban umra wani abin ya wa musulmi yau yi kwarai domin shi a tarihi ma halin ɗabi'ar dillala ce ƙwarai da shika da suke yi a ɗabi'ar al'adarsa mata al'adar shari'a ba sa hana mutum shiga maka ba sa tunkarar mai shiga harami ko dabba ko ɓarawo da bai kama dabba da ta ne harami amma wani abu sabuwar zuwa an ɗauko niyya an ɗauko harami an zo bakin gab su ce kuma ba mu gani shiga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince wanda har shi ne rushin umar bin khattab shi ma nabiya ta dan adam abin ya mai ciwo ya mai zaki ya zo ya rasulullah ya zo ya rasulullah ba kai ba ka ce kayan mawaniki ga wunan za mu zo mu yi ɗawafi za mu zo maka wasu na aski wasu na sai sai yau shi zafi da wani kaskancin mai yanzu da wani kaskancin cin addini ya rasu Allah ba ka gama na kamci na gama ba kana ya ce umar na ce maka bana ya ce za ka shigo maka kuma kai ɗawafi kai sa'i umar ya koma gehe can cikin iski abubakar sadiq umar a wurin sai bayan nan suka yi magana da umar ya suka wurin suka ce yanzu abokan su kana tsaro ma manzo Allah ya ce ita mu ba za mu zo mu yi tawafi kamar sa ayi duka wannan ya fike wannan ne kuma zan koma ba shi ce mulki ba kai ko zan koma mu abubakar ya ce ya ce maka bana abubakar bai naka magana ya ce maka bana ya ce a ya ce kaza abin da ya maka tabbas zaka zo umar bai na naka yau amma yadda da bai kai mishi haka ubbe ga mishi to wani abin kenan lokacin da aka kare yanzu kenan me za a yi duwan da ya zo wannan hadaya da aka zauta dole a soke wannan hadaya a warware harami a kowa gida wanda na ce masu musulmi kowa soke ya kurshi salama a soke annan kuma abin da ya kudu suke shuru kowa ya kasa zuwa ya soki suka yi ɗan dam maza ya lura da su abin da su yi ba su gima wani daga gawa maza ya shiga cikin hema shi suke umar salama suna magana mace ce ya ce mata kin ya ji abin da mutane da suka yi ko ce me ya ce sun yi tauri su yi jinkirin soke dabbobinsu a da ba na ce soki ce mace abinda za ka yi musu kawata kuna in kawata ka kawo kowa magana ita bai shawari kawata ka kawo kowa shawara ka kawo kowa magana ka je har su ki taka a gaban su kuna shi ke nan haka ya mutu ya mutu kun da ya so ki tashi kuma to za a gaya har ba ya riga riga kuma ya gaya man barka ko kun shi ke nan su layi ba ka ka ga mace ta wani shawara magana kina a takaice akan samu mace mai hankali ta wani namiji amma a jumlace jinsin maza ya fi jinsin mata hankali to kenan yanzu nan ka kan samu wuta mun fadar da ba da wuta game da gardama da ake yana azumi bai azumi ga shi a gaban kowa kuma ya samu ya sha an kare shine kenan abin da yake ruwaya an mun fadar bin haris tace anna nasan tamaru inda hayu ma'aruf mutane sun yi jayayya gardama a wajen ta a ranar arfa fi siyama rasulullah cikin azumin da ta karama فقال بعضهم هو سائل وسكت شيء يا أزمي وقال بعضهم اسم سائل وقت أكبي أزمي فأرسلت إليه بقدح لبن يتأكى مشدا أم مكاي نا مدرا وهو واقف على بعيره هي إيه أكن رقمش أهير مرفا فشرب يشاور nan za mu kace kenan nan nan yusuf doga ran malik kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba azumi a ranar arfa dan yana filin arfa duk da fadar azin arfa amma zai yi shi ba a cina san dalili saboda rana ce ta ibada ta kaskantar da kai zai sa rauni a jiki annabi zai biyu ba ta fadar shi sai wa haddasa ni an malik kuma wannan ruwa da makaranta tabbas ta tabbata da bukhari ma kawo muslim ya kawo ta وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتوها ولقد رأيتوها عشية عشية عرفة يدفع الإمام ثم يقف ثم تقف الناس ثم تقف حتى حتى بيد حتى يبيد يبيد ما بينه وبين الناس من العرج ثم تدعو بشراب فتفطر ثم تقف أنا ثم تقف أنا ta ce ba ya bace ko ta ce nuna ya sa kuskure ne to abinda yake wannan ruwa ya zama gani yanzu kuma aisha radiyallahu anha ita kanat tasummu arfa tana azumin rana arfa ita ta yi azumin rana قال قاسم انا دان دان وانت دان محمد دان محمد بن ابي بكر kenan qasim yace wal qadra aytuha ashiyat arfa ni na ga aisha a wunin arfa يدفع الإمام ثم تقف هذا يبيد ما بينها وبين الناس liman mana magariba ta yi ai da ma'arfa liman iya hutawa daidai fada wa rana rana tana ba hutawa daga dama arfa yanzu liya ma ke kan bariyar don masu kafa hutawa sai a riya aka bari ba mu hutawa ba a buɗe bariyar da ke hutawa daga arfa sai rana ta hwada to da rana ta hwada ake kaɗawa a huto daga arfa a muzdalifa to ta ce ya ce ya ga aisha a ranar arfa lokacin da liman iya kaɗauwa iya hutawa daga arfa su mata kife zai ta tsaya a baya batta bin liman hata yabiyar ma bayan abin nasu har sai tsakanin ita da mutane kenan an tahi an ta rage ba mutane kenan an tahi na mana tsaye daga ƙasa ba takwa mutane ba mutane kenan an tahi an barta shi ne a mulki masu tsakanin da mutane ya hori mana hori da babu mutane a wurin kina samu space vid a samu wuri da ba komi kenan idan aka samu wuri ba komi sun mata da bishira ya kawo mata lokacin nan abin shanta mana za ta yi za ta yi buɗe baki a nan take buɗe baki a hilan harfa tukon ta kama hanya zuwa muzdalifa wannan shine wa maganar mas'alar hadisi mawqufi da marfu'i da mun ji da nan sallallahu salama bai yi ba na me wasu na ga cewa bai yi ba amma ya hana zama ke babu hani cewa kanku amma menene ya yi rishin yin don haka ya yi wasu kan yanka maka nan manzana yana barin abu don sauƙaƙa wa al'umma to amma shi ne a wata ruwaya na ga ibn abdulbar ke cewa abdullahi bin umar yake cewa shi ya haji tare da manzana sallallahu alaihi ya yi da abubakar ya ce ya yi da umar ya yi da usman duka kowane ce ba mai azumi a hinin arfa da ce da haka ce nima ba zan yi ba gaskiyar magana ko da ta yi abin da yake magana tabbatatta abin da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumi rana alfakur shi magana mai karfi kan haka matai a sama mai tawilin ta mai da ta amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai yi ba na magana wanda yake hirin arfa yanzu wannan mas'ala da yanzu kenan ta azumi ranar arfa za mu ga hikima ta malamai masu ilimi da kan zai mamali yanzu muna magana ta yanar arfa annabi ya yi yanzu zai ga maka mas'ala ta wanda annan zama ya yi magana a kan haini a wasu kwanaki su ne kaya babu da ana ko haini na yamuna ya kama ka wannan ruwa ya kama ka babu yanzu zai babu daban ma ja fi siyami a yamina abin da ya zo na magana azumi a kwanakin mina shi yanzu mun ji na arfa kuma manzala bai a manzala kun bai azumi shi kenan ba magana cewa kan ku yi amma shi bai ba shi ke karkashin bai hana ba aka samu kenan wasu daga ci akwai aisha suka yi azumi ranar arfa na matan fadala don babu hani karara to amma shi wannan ma ya ce haddasa ne yahaya an malik عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن هنا الوادي إذا كانت تبات إذا كانت تبس إذا كانت سلمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام أيام منى ita wannan ruwaya cewa abin da yake cikinta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana azumi a rana na yaka ce azumi na ranar mina na kwanakin mina annaba hana wasan hana wani kawai hana ya zo manzala ya hana azumin kwanakin mina ya kwanakin mina kwanaki uku ba zala kwanaki uku ya mutu shari kena a wannan kwanaki na mina annaba hana azumi a ciki kuma wannan ba sai ba a can mamina da ana gama wanda suke mina wanda yake wanda biye ba wanda yake da hadaya bai da abin yanka ana ga akwai rangwamen ma azumi gare shi wanda yake cikin wancan dalilin amma kenan amma kwanaki mina ba kwanaki bane mana azumi ba su dalili haka حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منه يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله كاجي نصر سمي ياك عبد الله بن حذافة أيتم أيتم حجن شي معنا أرانا أهل عرفة أهل منا أتكي منا yana kewayawa yana shaida iya sanarwa cewa manzana sallar sanama ya ce kwanakin mina kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah kurin a mori a jidai a cikin haka an yi layan ci nama na hadaya a ci nama kurin a tattauna kurin a ambatan Allah da kina ci da sha ne kurin da ambatan Allah kinan ba magana ta azumi a wannan kwanaki rana ce lokacin sallah ne na na ilimina kina ana annabi ya magana can ya hana nan kuma ya umarni a ci a sha kuma a gaya musu yau kwanaki kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah kurin وتوانا وتأيدتا وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وانا يقرأ كاوتا مغانا شأن صلى الله عليه وسلم يا هنا أزم قوانكي قدابيو قوانكينا rasar da ta azumi da rasar da layya duka wannan ba a yin azumi a cikinsu me yake alaƙa da mina a nan maganan yau mul'asha ya daga cikin kwanaki na mina na ayyamin tashari su kwanaki uku ne bayan sallah suna ayyamin tashari nan faida kawunan ruwayar ta sa maka a ranar sallah ranar sallar layya ba azumi a ciki ita kuma ya an dawo daga muzulufa ne a an zo mina a nan ake zama a yi sansani a ji a yi jiwa a dawo ko a ji a yi kawafin fata a dawo da mina na ce koma kuma kwanaki a koma zama a mina rar sallah ta layya to a ran nan kima da annabi ya hana azumi a ranar sallah ko a ina kake ma wannan ruwa musulma kawai وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن ابي مره مولى ام هاني اخت عقيل بن ابي طالب عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص انه اخبره انه دخل على ابي عمرو بن العاص فوجده ياكل قال فدعاني قال فقلت له اني سائل فقال هذه الايام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن قال مالك هي أيام التشريق magana kenan shi nan abdullahi bin amur bin asu ke bada labarin cewa ya shiga wajen baban shi ya shiga baban shi ya ce fawaje da wuya a kulisan baban nashi iya cin abinci a ranar a cikin kwanaki da ne ya ce fada'ani sai baban na ya kira wani faƙaƙala ya ce faƙultu ya ce mishi kamar ya zo mata abinci faƙultu lahu inni samta ni azumi nake da ce mishi faƙal hadhihi al-ayyamu allati nahana rasul sallallahu alaihi wasallam fiha wa inna kwanakin sune kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi hana mu azumi a cikin su sai manzo Allah ya hana mu azumi a cikin wa'annan kwanakin kuma wa amarna bi fitrihi ya mana ma umarnin cin abinci a cikinsu to nan mu ba mu ce kuma ta wannan kwanakin bai ce ba wata rana ce na shigo ko kuma ba magana kun da ce na shigo wajen babana na same shi iya can abinci ya ce in zo na ce a'a ni azumi nake kun sai ce mu innan kwanakin kashi nake magana ya san wasu kwanaki ne shi magana san kwanaki ne amma mun ba ba ga mu kwanaki ne ba aka ayyana ba to nan imam malik kamar ma fassara wannan abin ya wakana ne yace wannan sunan ayyamu tashri a sunan wannan abin ya wakana tsakanin amr ibn asad babu shi abdullahi ibn amr ibn asad da abdullahi da amr ibn asad tsakanin su da uban kenan abin ya wakana a ayyamu tashri shine kuran kamar fassara hadisin ce da ya gabata imam malik rahimahullah yayi kenan kwanakin ayyamu tashri manzon sallallahu alaihi wasallam yayi hanin azumi a cikin su kuma yayi umarnin ma a ci kenan ba magana azumi a cikinsu sai ma yi juzu min alhaji me ya kamata mana me ake yankawa a hadaya abinda ake yankawa a hadaya حدثني يحيى عن مالك عن نافي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة wannan ruwaya tana karantar da mu wata mas'ala cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya aika ya bada hadaya ta raqumi ya ta ya ya hadayar raqumi raqumin Abu Jahl bin Hisham a haji ne ko a umara nan ya shakka ruwa imam malik kan aure ɗaya ne to abin da yake tabbatarwa akwai wata abu dawud ya kawo abu dawud cewa a umara ne kuma abin gidi ba abin tarihin haka ne a umara ce ta udubiya me ne yawa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ai an san lokacin da aka yi badar abu jahal a ce mutu abu jahal aka ce aka jahal abu jahal kuma an kama ganima ta qurayshawa to cikin ganima da aka raba abu jahal da raƙumin shi annabi annabi annabi ya rike raƙumin shi fir'aun hadin umma fir'aun umma raƙumin shi annabi ya rike shi rabuwa da abuja da ke kuma ce rabuwa da sananne na abuja ne kowa sai shi ya shahara da shi ya yi shayyar wata zai wata azurwa ta kafin hanci sananne da hudu da kai kure shawa sun sa rabuwa abuja ne ba rabuwa manya ne a wajen su a ce rabuwa manzana zama dan ya bakanta musu ne ko da izza musulunci kansu aka zuwa rabuwa ya za a hadiya da shi annabi ya zo da shi rabuwa abuja ne da aka ji an san shi abuja ne gashi ya zo a hadiya da shi dan rabuwa ne da isa ce ne wanda an san abin da ya wakana a umara ta hudabiya kuma dai an yanka shi a nan duk da ba a yi umara ba amma an soke eh umara ce ba a yi ba amma an soke dabbobin a nan a nan aka yanka su a umara ce umara ta hudabiya wanda ba su mafi musu ba suka koma yanzu zai kama ka magana kenan raƙumi a cikin hadaya manzan sallar dalma ya zo da raƙumi hada na hada a cikin akwai raƙumin raƙumin abu jihar a nan aka yanka shi aka yi hadaya da shi yau shekara wajen nawa tsakanin abin shekara wajen aka ce hudu da abin annabi ya nuna rabu tun bada bada shekara da biyu ce bada biyu shekara da shida ce malakun yana annabi ya ce da shi a zo a yi a yi umara da shi aka yi hadaya da shi ba sai wannan ruwa ya ta tabbata hadisi ne tabbatacce ya tabbata shi wa haddathani an malik an abi zinad an a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله, وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة نعم مسألة شيء أو تا مسألة amfani ko hawan dabba ta hadaya don da an san abin na saraka za ka gabatar shi ga Allah subhanahu wata'ala abin suke gani tun da wani abu ne na Allah ka gani maka kamata mutum ce ya amfani da saraka shi sai suke kyamar amfani da isa ko shan dudu ko hawa suke kamar aibu ne ka hawa hadayarka shi ne suka zo kirmanzana sallallahu alaihi ya ga wani mutum iya kora kenan iya tahe da wata damce taguwa ko raƙuma sai na tafi irkaba kai wani hawan hawan ina kai ya kawa kana kada tura karba abin hawa yace ya rasulullah innaha badana sai da taguwa ce ta migiri badana kenan ta yankawa ce a jin marawa badana ta so da annabi ce nace mishi irkaba hawa kace maka ana yadda mai hasu dusu hawa kace maka hawa kana da dan ce wailaka kalmar wailaka kalma ce asali ta addu'a ta kama da Allah za mu ce da halaka ko abu amma abu da sananne annabi sallallahu alaihi wasallam ko ruwa ta cikin sai musulun iya dan akwai sanin kalmomin annabi zai ci katar mun lawo ko ya magana rantsuwa ko ya magana la'anta ta ya ta kawo na sabon kaza annabi ya mai la'anta ya mai kaza magana mara kyau sai da manta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata ka'ida wani tsakanin shi da Allah ko da shi ake sakai ko ruwa cikin sai musulun manzo ya ma wani sahabi haka ta rasu da ya ce a annabi zan ce ni ya ce na wa ubangiji na sharadi cikin sirri na ma ubangiji na sharadi ya ce ya Allah ni mutum ne irin sauran ɗiyan adam ina fushi ina yarda in fushi ya ce yakan cikin fushi in zagi wani ko in la'anci wani cikin musulmi ya ce ya Allah duk wanda na zaga ko na la'anta cikin fushi magana da zai zai ci gaba gaba magana duk wanda eh duk wanda na la'anta cikin kushi ya Allah ka sanya wannan la'anta tawa rahama gare shi an ce wanda ta haka ne daga mu za ya wuce a ci wani ma dai musulmi ne kuma mu imani ba ka an an ne ba wannan zayin wannan la'anta rahama ce wajen shi ba aibu ne ba aibu ba la'anta bace ta aibu ya ce wai lak ko su kata wata katalan mulla katalu katalan mulla sun kashi kalmar ta la'anta duwan amma za ka yi zama to rahama ce ma ga wanda annabi yawa haka ne kin ya mai kalma ta mai zahi ne ya riga ya ga ubangiji kuma Allah ya riga ya ce ka haka duk wanda kenan da na ga na wata baka magana ko la'anta ga ɗaya cikin musulmi wanda ya zaka mutum shi rahama ke shi da ana al-muhim annabi sallallahu ya halatta hawan dabba ta hadaya ko amwani da ita duka babu lahin komi dan hadaya ce biya da hauta wa haddathani an malik an abdullah bin dinar annahu kana yara abdullah bin umar yuhdi fil hajj badanatayn badanatayn wa fil umrah wa fil umrah badanatan badana قال ورأيته في العمرة ينحر بدنته وهي قائمة في دار خالد بن حسين وكان فيها منزله قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحتها من تحت كتفها كتفها nan wata mas'ala ce ruwa da Imam Malik zai kawo nan ta shi Abdullah bin Dinar ke cewa ya ga Abdullah bin Umar Yahudi fil hajji na hadaya a aikin haji nan ya kawo taguwa biyu ko badantai badantai da biyu mana ba hudu kiran ba kamar ya takara yake abin nan tabbatar da bi a haji bi bi yake zawar su a umara ma bi a umara kuma ɗaya ɗaya ke zawar yake yanka kin a haji biyu da haji bi bi yake zawar haji in ya umara amma ɗaya ke yankawa kin a haji bi yake yankawa a umara yanka ɗaya to nan yace wannan zawar da yake ya ne yace yake yasa ga maka ya ma da iyayen kasan yace wa ra'aytu fil umrati yanharu badanatan wa qayyama na ga iya soke taguwar shi Allah Umar tana tsaye fidar Khalid bin Usaid a gidan Khalid bin Usaid kuma dama anan ne dama musaki shi gidan Khalid bin Usaid kin fa kana fiya manzilu wa qalu laqad ra'aytu ta'ana fi labbata badanati hatta kharaj al-hawada min dalika tafiya yace bayan tana tsayen tsaye na ce ina ga lokacin da labba wannan ya kace ina ke wannan dabba kasan da Hausa wannan wurin da ake sokawa a kashe lakka ko to wannan ƙara wannan soke da kai da zai da buga ta da jini na kado wurin da masoka ta da kuma ce a daidai nan ya soka mata ce amma da ya soka mata har bakin sai ta so ka haɗa ke na ƙari ka buga ke sai ta so da ka haɗa ke raƙumar ke na ƙari kawo shi na ta nan asalin yanka raƙumi a tsaye yake yanka shi a riƙe a ƙarfe kawata a sunna haka ake musu haka manzan da ake a tsaye ake ƙarfe kawa ɗaya sannan da ka ce wani bata junubuwa hukumin na akwai kenan mai ce kenan a tsaye ake yadda can ta hari kenan tabbacin yayin kudu ya shi haɗu da gib ke faɗa kudu shi kenan ya haɗu kenan an san ya mutu ya ƙare a tsaye a sanar da kudu ke ba su kuna ke mutu asalin yankan rakudu da sunna a tsaye ake ƙarfe kawa ta kun sai a bashi a tsaye haka ana sokewa daga ya faɗi kurkun har buk shi kenan ya ida tuta haka na ga kenan ya soke raƙumin shi a wannan lakata ta wannan kowa ta abubuwa kuma hata harkar alharbatu min ta daga tafiya hal kibiyar ta wuta daga ƙarƙashin kafaɗa kenan ta wuto ta gehe ɗaya nan da kenan maganar sokewa a tsaye sama gama har maganar tana kalan alƙibla سي تقولنا هو يبقى تمام تاع ان تكون وحدثني عن مالك ان يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز احد جملا في حج عن عمر كان يقول انه نوع شيء عمر بن عبد العزيز نتا خليفه انا بايع عمر انت بايع عثمان كبايع علي shine halifa da suna da yansa abin da shahara na adalci shi na abin da ya wakana na shi dai to umar ibn aziz shi ma ya zo da hadaya ta raƙumi hajji ne ko umara ce kina ko ne yana iya zawa har iya kara ko me ka hadaya idan mutum ya san hadaya na kawo kamar dabba mata yi wannan ma kira sun yi da raƙumi amma karamar dabba ma tana yi amma raƙumi shi yi wannan hatta malikiya masu masala ganin saɓani akan alayyau ne hilada suna kawo rago rago tukon magana a ƙasa da ya zo raƙumi shi ne makarshe a malikiya a tartibikin to masu masu zan hadaya ne sun yarda cewa raƙon shi yake saɓanin a kan an alaye ne amma a hadaya wannan kowa san cewa raƙon shi yake lada ko da ƙaramar dabba tana yi sai ta wadda wani wata inganta zuwa gare shi shi ta hadisi makato na kenan tabi'i da shi ba ta habi bane ba ba makufi bane ba wa haddasa ne an malik an abi ja'far al-qari أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي أحد بدنتين إحداهما بقتية نعم كما يسوك مسألة me ake cewa shi nan me ake cewa abu ja'far abdullahi bin ayyash sahabi abu rabi'a shi ya zo da hadaya tara taguwa biyu idan ma bi kutiyatu daya mai tozo biyu ce albukuta ta raƙumi mai tozo biyu munan wani albu na kace a hausa raƙumi wani na hausa akwai saƙon masu tozo biyu manya ne amma da wani raƙumi manya ne tozo tozo biyu da su a nan aka kusa nan a nan asiyar ana samun sa nan an samun sa kayan larabawa wanda ya da wani kwanan kan kwa tele kwa ko gaji a hoto dai gurin shi kullum albukuta raƙumi ma na mai tozo biyu to shine gidan al-bukhutiyya ma'ana kenan tagol ko ce ba na mai tozo biyu ma'ana na kuma mai tozo biyu ne matarakin mai tozo biyu da kun da kana babban ne da babban babban da kuma shi ma iya ta zo wannan sahabin da ya tabbata ya zo da wannan layya ta daya a cikin guda biyu bukhutiyya ce wa haddathani amalik annafi an abdullah ibn umar kana yaqul idza nutijat an-naqatu falyuhmal waladuha hatta yunharu ma'aha فإن لم يوجد له محرم ومن على أمه حتى ينحر معها نعم abin da yake kawo Abdullah ibn Umar kan ya kula Abdullah ibn Umar yana cewa kamar hukunci ne yake badawa yana cewa idza nutujatil naqa idan taguwa ta hadaya ta ayu a hanya an kama hanya bai ciki ce ta ayu falyuhmal waladuha hatta yunhar ya dauko wannan dana ta a yanka ta kiran da ta yabinta tare suke danta ba da basu sai a yanka wannan da tare da ita fa in lam yujad lahu mamal an ba ta abin za dauko shi daban ba fa min alawi ya dora mawai a dora shi kan wuri a zo da shi a zo dai hatta yunhar ma a yanka a su shi tare da mutar shi kirban tare da su ba a rafi wanda kama burani tun tare aka ɗauko su a can za a raba wannan ajiye shi a garke a yi kiwon shi tun da ga zama hajjar korota to duka ke sun zama hadaye ma'ana maka kenan nan hukum da duk maka bayani shi ma hadaye ce gaba daya ba a raba shi da oshi tare su din da ya zama biyu amma dai wannan ɗaya bai zama riba kurin ya zama shi hadaye ce حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فاجر وإذا اضطررت إلى لبنها فشرب بعد ما يروى بعد ما يروى فصيلها فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها نعم عروة بن زبير يا شكما التابعين عروة بن زبير قال هشام ليش جاب لبالي شي عروة shi ma iya hukumcin cewa zan tsoron ta labatar da an ka bukaci hawa dabba ka kan hadaya farka ba kawo ta ba da yin komi kawo amma ce rukuban gairu fata kaka mata hawan da za ka wahaltar da ita magana ta nan kaka mata hawan idan ta kama bukata maka mata hawan za ta zo a gajiye ka yau mata hawa ba mai gajiyarwa ba wajen tsoron ta ila labaniya haka tana da nono ba abin da ka bukaci nonanta shi ma fasharif ba da maruwa fasilwa amma ka sha nonan kakka sha sai bayan ɗanta ya sha kushi tana da ɗa kakar da sha ka sha bayan ɗan ya sha ya bari kai babu nan ka sha sauran kuma fa'iza na harta in za ka soke ta fan har fasila ma'a ka soke ta tare da ɗanta kakar musu magana kenan ba raba ta da wannan shine kenan ababen da ake hadiya da su sai al'amul fil hadi hi nusa yaya za a ma hadaya lokacin da ake koro ta wajen yankawa ya za a mata an wani hadaya ce ta ɗauko da kusa daga madina koron wani zaɓin na dama ta koro dabbobi yaya za a yi da wannan hadaya lokacin zawa da ita مكة يتي حدثني يحيى عن مالك النافي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى حر من المدينة قلده وأشعره بدرع اليسر يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد ومتوجه إلى قبل يقلده بنعلين ويشعره من الشك الأيسر abinda da yake magana abinda yake bada labari cewa abdullahi bin umar kana idza ahada hada min madina in ya dauko hadaya daga madina qalladahu wa ash'arahu bil hudafa yana wa wannan hadaya me aka ce qalladu mana alqalada ta mata ta ta abun aikin ta abun yake ta rataya mata takalmi na kira ta kai ba su mutu igiya ko na ya kunna daga an ga wannan taguwa ko da kuma takalmi a jikinta a kalmi a wuyarta to kowa bace ya ta yi kowa san wannan taguwa ce ta hadaya ko barawo bai kama ta kuma ko ne ganta zai iya kora ma ita zuwa wajen da aka ce a kai ta duk an ganta ba bai taba ta zuwa lalla ko barawo bai taba abin hadaya bai taba abin hadaya ko barawo a sama an zaɓin ya lalace zuwa su da bai ba mu tankara ko barawo ko barawo bai tankara dabba ta hadaya ko barawo to kenan alama ce ta hadaya an haka sa mutum an aka samu kallon ya aka ta mata takalmi za a rakon da ya ciki wata igiya a cikin wuyanta ya ce iya ta mata wannan iya mata kallon kin wannan wa sha'aru me sha'ar kin wannan sha'ar bangaren hagu bangare guda sai a tsada kiyar alama ta kenan ko da ba wani ilana ke ko da ta yadda shi wani alama ce ta dabba ce ta hadaya sai a yanka ɓangaren to sai ki ga manzu a nan a ina yake yin ake yin wannan a sa mata wannan a rata da wannan takalmin a mata wannan yankan shi a nan zurfi da ya fa yake a zurfi da ya fa yake duk da ya tabbatar aisha ta ce aisha ta gida ta wa ta tuka wannan sana a madina ta tuka mishi arsa amma da shi anan anan zulu duka wata tsarin yake yin kira da kashi ya zama ta wansu yace kenan yace yuqallidu qabla an yushhirahu iya fara same kenan wannan takalmin ya rataya mishi kafin ya yanka bangaren da shi wa zalika fi makan wani auli guda yake yin ya sa mata abin rataya nata ya tsaga bangaren hakuncin duka a wuri guda yake yi kuma lokacin da yake sa mata wannan igiyar ko wani takalmin ko wani yanka iya setin da tana kallon kibla kamar za a yanka ke tana kallon kibla kenan yana kallon kibla kamar za a yanka zai iya kallon kibla yuqallidu bin alayn iya sa takalmi guda biyu wa shi'iruhu min shakin asar iya yanka bangaren hagu kenan bangaren jami'in wajen wuyan bangaren hagu mun na kuma ne yake tsagawa ko haka sai tsakiya duk ake ake ake gudu tsaga kuma ya tsaga ya yanka bangaren hagu sun mai yusaku ma'ahu shi kenan kuma sai a kora a kama hanya tare da shi hatta yi kuma bi ma'an nasu bi arafa kuma da wannan dabba zai ta yi hailin arafa da ya ta ta hailin arafa sun mai dafa bi ma'ahu a je arafa a yi tsayawa arafa kuma a dawo tare da mutane iyakan zai tare da wannan dabba ta shi ta hadaya iza dafa uke da suka kado daga arfa za a kado da shi fa iza qadima mina in ya zo mina hada masali an zo maka adam da asaba ke da an zo maka aka tsaya kare kuma za a hau dabbobin su za a hau a tayi a huce mun dafa ka aje mina daga mina kare kwana kula mashi gari a tayi arfa daga arfa in an dawo daga arfa shine ce su mu yadda fa'u bi ma'ahu zai kado daga arfa tare da wannan dabba tashi iza dafa'u in mutane sun mutu daga arfa fa iza qadim fa iza qadim idan ya zo mina gadata nahar kenan sahiya dan ai an mutu daga arfa za a kwana a muzdalifa an an kawo garin Allah na wayewa sai a nuho mina kenan da sahi shine ce kenan idan suka zo mina sahiyar sallar layya naharahu qabla an yahlik aw aw yuqassir eh daga sun zo mina dan jiwa ake fara yi haka yi jiwa kahin aski yake soke dafa wata cikin ta kare dan bayan jiwa kai a soke dabba in ya so kuma sai aski ita ke yana soke dabba shi kahin ya yi aski aw yuqassir ko ko sai sai sai ko aski dai shi dai yana fara soke dabbar kahin aski ko sai sai وكان هو ينحر هديه بيده شي عبد بن عمر yana soke hadaye shi da hannun shi da nan sana salama ku diba ina kuma raƙumin zan rikin da zo haji da raƙumin ɗari hadiya raƙumin ɗari hadiya da su ɗari ya zo da su a dai kawo su daga yamma aka zo a gama raƙumin ɗari da aka za a jere a nan sana salama zai hadiya da su da hannun shi yadda suke 63 iya sokewa iya sokewa sai 63 shi kaɗai ta sai suna alita a likin sauran sai suna alita sauran a likin sauran 37 da hannun shi suka 63 yanzu ma ka samu masu hali cikin laraba na zafi ya je ya sai kuma dari don koyi an suna dari da kan hawa maka ya karago daya kada hawa ma da tukutuku a yan karago wani mace azumi zai wallahi na kawo a saka kuma ɗaya ya kaɗi za ka tsari wani ma zai sayar kai sai da shi sayar a gudu dubu zai sayar mutanen nan na dubai ga ba su kai dubu zai sayar araba mutane farko shi ne sauran ɗalibai yan tuwa-tuwa sai su ɗauko takarda suna sai da mutane kuma shi asalin mai ita kyauta ya bada sadaka to ya ita ce ta wanda a raba mutane masaki ne a raba musu su kuma suka sai da hadaya akwai wasu zarbayin cuwa-cuwa to kenan zama kuma sun masu hali suna yi kenan ta labar umar wa kanan koyar har hadiyo mai yadda iya su yake hadiyar shi da hannun shi da sufu hunna qiyamun wa yujibu ala kibla yana jera yana yana hadiyar a tsaye kenan a tsaye ke so yake ta kuma tana kallon alƙibla kina sunna kenan a tsaye kuma suna kallon alƙibla sun ya akul wa yut'im shi ya ci hada shi kuma ya ba wani shi ma ci wannan shine kenan abinda ake karantar da kai yanda ake ma hadaya kenan za a kawo ta a fuskanci alƙibla kuma a soke ta a tsaye tana kallon ƙibla سي وحدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر نسو كامك حتى لو كتندا زي ون شعار شعار كندا كي ما دبا ينايم كن انزي انزي نك تا سوكي هديه شي lokacin da yake sami wannan ya kace alamar ta ta ta harami ya bismillah bismillah Allahu akbar kama kama yanka yanka ne aka kiri shi kama tsaga da aka yaya ga ke jini zuwa gurin kenan na bismillah Allahu akbar a lokacin shi arkin wannan wa haddathani an malik an nafi an abdullah bin umar kana yaqul al hadu ma kulli da ushir wa yuqibu bihi abd arfa yace hadaya cikakkal hadaya hadaya da aka mata da aka saba to aka rataya mata wannan abun kuma aka yanka mata wannan bangaren abunkin kuma aka je hilin arfa da ita duwannan adani a yanzu bai yi wa makataka na madagade ya da ganta kodo a can amina a gidan sai da wani wajen mayanka ba magana da ganta kodo wanzu wannan duk a da dai kodo ya wakana amma yanzu gaskiya kodo haidai labari wa haddasani a malik annafi أن عبد الله بن عمر كان يجدد بدنه القبعتية والأنماط والغلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها ننكما بدن التاشي تاغو التاشي تهدايا كورا قوم إيا للبيشي الاقتباطي كمان كمان توهاتي الكبتي mata kira mutane kibtawa suke sakata ke wata tuwa ce wani yadi ne wanda mutanen yake ta mutanen masa suke suke yin shi wal anmad annamad ita ma kama tisi ne amma da ake da sufi kama a cikin wasu tuhohi ne nau'in kaya ne yake lodi a ɗora ma kasuwa sama kuma a aikata zuwa ga ka'aba don a sama kana iya aiko sutura ta ka'aba a takaice kurin ana kama dama ka'aba can dama ya ana mata riga ana mata riga duk da abin da gaba ne ya zamanto kwarai abin ba kwa ba zai iya hewan da wani amma sani gurin tuwa ce ana kama ana gudun wanka ba za a kama ka'aba a mata riga mata sutura sai a wannan abu musul asha a lokacin da ya ga gidan ya zo gidan abu musul asha a gidan abdullahi umar ya ga an sa an kewaye an yi wani kashimir an yi kashimir an sa ɗaki an keshe shi to ya shuka mai da ɗakin ku ka'aba ka'aba ce ake ake kenan ya kawo mai da ɗakin ku ka'aba sai ka san da harkar mata ce wallahi ka samu mata ce a kace idan mata suka da irin mutu kuma saura ce Allah bar shiga ce Abu Musa sai bai shiga dakin gaba daya ya koma bai ci wajen ba kenan sai da mun kaba abin sadan ne kaba da mana sa mata kenan riga a zagaye ta kuma kira babu lahi a ɗora ma dabba ta daya wannan kayan ta kai kira mata lodin lodin kayan ina ganin kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته